الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin tattaunawa game da matsaloli da suka shafi azumi wanda yau saura kwana shida ko bakwai ko a fara azumi Allah ya ka sada mu ga wannan azumi din muna yin minti biyar biyar wannan shekara ta 1447 ko ɗaya kirgen kuma shekara ta 2026 ne Allah ubangiji ka maimaita mana za mu tattauna kan kurakurai ne yau da ake a lokacin buɗe baki da kuma lokacin suhur za mu fara da kurakurai na lokacin suhur manya-manyan kuskure da ake a lokacin suhur kuskure na farko shine mutum ya ce ma ba zai suhur ba gaba daya wani saboda gadaran Allah ya bashi lafiya bai damu da abinci ba sai ce kwata-kwata ba zai suhur ba to ka bar sunna domin annabi cewa yayi sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fi suhuri baraka ku yi suhur a cikin suhur akwai albarka wannan umarni ne da yake nuna mana girmansa shi yasa malamai suke ganin ko da baka kai sha'awan ka ci abincin ka tashi ka nemi ko da dibino ne guda ɗaya ka ci ko da ruwa ne ka sha ka ɗauki wani abu da ya shiga cikinka da niyyan suhur ɗin nan wannan babban al'amari ne na biyu kurakure da ake na suhur shine yin suhur kuma da wuri wannan shi kuma ya saba wa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a gaggauta bude baki a jinkirta suhur suhur ana so tsakanin suhur da shiga sallan asuba kada ya wuce minti goma ko kuma tsakanin suhur da fitowar alfijir nake so na ce kada ya wuce minti goma in yayi yawa minti sha biyar zuwa minti ishirin kar kuma a yi kuskuren kullum ya zama ɗabi'arka sai kuna rigaggeniya da ladan kar ka zama haka kuma ka tsara time ɗinka za ka samu wasu sai an fito ana musu faɗa irin su malam wa'i sai ka fito kana musu faɗa yaya haka yanzu nan fa za ka ga an yi abin nan so banda haka ka yi iya ƙoƙari ka tsara ta yadda wanda zai fito ya fara maka barazanar lokaci kama gama kai ma ka zo kana jiransa 15 minutes dan an tambayi sahabi Zaid ibn Sabir Allah ya kara masa yadda yake cewa mun yi mun yi suhur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce masa yaya tsakanin gama suhur ɗinku da shigan lokaci ya tsakaninsu yake sai ce gwargwadon karanta ayoyi hamsin aya hamsin idan ka samu alaramma a cikin minti goma zai karanta maka aya hamsin ko da ayoyi ne masu tsawo na ƙura'ani a minti goma zai haɗa maka minti hamsin in ya yi yawa minti aya hamsin in ya yi yawa minti goma sha biyar so tsakanin minti goma zuwa minti goma sha biyar ya zama shi ne tsakanin suhur ɗinka kuskure na gaba cin abinci bayan an kira sallah masallacinku na farko a anguwanku da zai fara kiran sallah da yake nuna cewa alfijir ya fito to ka dakata ka dakata ko da a kuskure ya kira to ana nuna maka dai lokacin ya shiga mutum ya iya kokari kafin a fara shiga lokacin sabani ya dakata da suhur ɗinsa abu na hudu cikin kurakure da ake barin niyya wasu suna manta ma da niyya kwata-kwata yau an ga azumi ana ganin azumi zaka kudurta niyyar cewa zaka azumci watan Ramadan gaba daya sannan jaddada niyya kuma yana daga cikin sunnoni wannan wannan kurakurai na bangaren na bangaren ibadar kai tsaye to bari mu dawo kurakurai ta bangaren lafiyarka da kuma bangaren psychological abin nan na jikinka kwakwalwarka farko abin da ya shafi lafiyar jikinka yawancin abinci a azumi kuskure ne ai an kawo maka azumi ne don ka rage abinci sannan ya gyara maka lafiyar jikinka kar ka zama biyan bashi kake da daddare abin da baka ci ba don mahaifan mai suna abu hanjin ya huta lokacin da ya huta da daddare kuma ka zo ka azabtar da shi ka cika shi ka lalata shi da ulcer da cututtuka cika ciki yana haifar da abubuwa da yawa na farko yana alfatar da wani rashin samun comfortability ba za ka samu comfortability ba za ka ke samun kasala da rashin nitsuwa wannan zai haifar maka da shi sannan cika ciki yana hana ka samun full digestion yawwa ana samun digestion ba zai yadda ake so ba amma ka dan ci abinci kaɗan ka bari ka huta awoyin da ake bukatan digestion can kaɗan ƙara shi ma kaɗan wannan yana da muhimmanci a lafiyar jikinka sannan cikin kurakurai na lafiya yawancin abinci masu maiko da masu gishiri kamar magi da gishiri da ake yawan sakawa a ramadan don allah masu dafa abinci wa masu masu buɗe baki gara mutum ya ɗanɗana abinci ya ce babu gishiri ya ɗanɗana abinci ya ce ya ko yaji babu da ka yawaita musu yaji ka cutar da su ka saka musu gishiri ka cutar da su domin shi gishiri sodium ne sodium kuma yana absorbing na ruwa a jikinka idan yayi absorbing zai iya daga maka hawan jini zai haifar maka da cututtuka sannan kuma zai saka ka yawan neman ruwa to ka yawaita neman ruwa zai kona maka ruwan jiki cututtuka ne za su haifa a jikinka so kar a yawaita cin wa'annan haka cin masu maiko sannan lokacin suhur ba a so a ci abinci mai maiko ba a so a ci abinci mai yawan gishiri ana so a samu abu masu fiber carbohydrate da kuma abubuwa masu vitamin protein a rage shi sosai domin da safe zai saka ka yawan neman ruwa in baka nemi ruwa kuma ga abin da rana ta kona na jikinka ga kuma sodium da yake jiki da mai da yake jiki yayi exhausting ruwa na jikinka sai ka zo ka jefa kanka cikin wata cuta so a suhur ka nisanci irin wa'annan shi yasa kakanninmu za ku samu kawai a suhur ana yawaita fifita shan kunu ban ce fa a je a sha kunu ba ka sha abin da ka san zai maka yanzu ka yi mun sakalce ka sha abin da ka san zai maka kai shi ne zai rike maka jiki ba zai saka ka yawan shan ruwa ba sannan a nisanci yawan shan abubuwan da suke da kafe wanda su ma suna da sodium yana shanye ruwan jiki yana yawan hana bacci ya tafiyar maka da bacci kamar kofi kamar shayi masu ƙarfi masu ƙarfi a gane na ce masu ƙarfi so lipton kaga zaka nisanci lipton ka koma irin su highland irin su topti su ma su zama light sai ga mutum a suhur ya saka ganyen shayi ya bar shi ya jika wallahi ka je ka tattauna da likitan da ya san me yake yi zai gaya maka hatsarin sa wani zai dauko kofi ya yanka ya zuba a lokacin suhur haka lokacin buɗe baki kan lokacin buɗe baki ka fara da irin wa'annan abubuwa din kamar yanda ulcer 90% na jama'ar mu suna da ulcer to shayi yana tada ulcer yana yana sa mata matsala to shi yasa annabi yace a ci abu mai danye kamar dibino a fara da shi ka dan samu wani abu mai muhimmancin da kasan zai je ya kwantar da da abin nan da ulcer din kamar in kunu ne a samu kunun alkama yana kwantar da ulcer da abubuwa dai da shari'a ta nuna da kuma likitanci ya nuna abu na gaba cikin kurakurai na lafiya shine rashin shan ruwa mai yawa bayan an yi budauki duk cewa na bar su rufa kenan to da daddare ana so ka yi ta shan ruwa ka yi ta shan ruwa duk da cewa karka sha ruwan da shi kuma zai damu kodanka ka yi ta yawan fita fitsari ko kuma ka hana ta fita fitsari din ta yi nauyi in ya yawaita shi ma ya haifar maka da ciwon koda so a sha ruwa daidai ta yadda in kai suhur kaɗan za ka sha da rana baka bukata wanda zai kone a jikinka zai bar maka ɗan saura har zuwa buɗe baki za ga wani har ya yi azumi ya yi suhur har ya yi suhur za ka samu bai sha ruwan da ya kai lita biyu ba wannan babban kuskure ne za ka jefa kanka cututtuka ubangiji ya sa a yi ibada amma kuma ya ce a kula da dukkan ƙa'idodi na ilimi da Allah ya ilmantar da mutane to wannan a takaice kenan abin da ya shafi suhu bari mu dawo buɗe baki duk da cewa ana nuna min saura minti biyu manya-manyan kurakurai na buɗe baki jinkirta buɗe baki bayan rana ta faɗi ka tabbatar rana ta faɗi mutum ya ƙi cin abinci ko don gadara ko don wani abu daban a'a annabi ya ce a gaggauta buɗe baki ana ganin rana ta fada dauki abin da ake karya azumi da shi ka karya ka yi buɗe baki da shi kenan ko yawwa kuma an ce a fada da dibino annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitra in dai mutane suna so su zauna cikin alkhairi to buɗe baki suke yin sa da wuri na biyu kuskure da ake na buɗe baki shine mutum ya yi buɗe baki bai da tabbacin rana ta fadi in baka da tabbaci ka haƙura kamar kana gurin da kana kokonto lokaci yayi ko bai yi ba karkasha wayarka ta baka kai tana nuna dai lokacin nan yayi amma kwa zuciyarka bata nitsu ba to ka jira har ka samu tabbas kuskure na gaba manta addu'a kafin shan ruwa da kuma lokacin da aka fara shan ruwa kafin a sha ruwa lokacin amsa addu'a ne daga hannu kai ta yin addu'o'i ana gama shan ruwa ana cikin buɗe bakin kuma lokaci ne na shagala lokacin da ka jefa abinci lokacin shagala ne kana jefa dubino zaka ce akwai kosai a gefe zaka ce ga abu kaza yazo ga kunu yazo sai a raba maka hankali shedan ya raba maka hankali tunanin abinci ya saka manta da Allah to wannan addu'ar lokacin da aka fara ci tafi kowance tsada saboda shagaltar lokacin shari'a ta saka lokacin addu'a ce karbabbiya so ana shagalta daga wannan addu'a to musamman wanda suke bude baki tare don Allah ake tunatar da juna lokacin addu'a ne fa kafin a kira sallah na ce don Allah lokacin addu'a samu addu'a in an fara kake daga baki astaghfirullah Allahumma salli ala Muhammad rabbana ighfir lana dhunubana ka daga baki kana yin addu'a dan na gefen ka yaji yayi cikin kurakurai da ake yi fara yin sallah ba tare da an dan sa wani abu a baki ba wani za ga an kira sallah ya zo masallaci ya tsaya shi bai yi buɗe baki ba shi ya zo ya ta'addaban ku lokaci fa yayi ba a saka ba akwai interval dan wannan interval din ko dibino ka ci ka dan sha ruwa ka zauna ka ci gaba da askar to wasu za ga ba za su yi buɗe bakin ba sun yi sallah wannan kuskure ne abu na biyar cikin kurakurai na biyar gafala daga godiya ga Allah azumi zabi ne na Allah wasu kafin azumin Allah ya dauki ransu kai Allah wasu cikin azumin ba lafiya kai Allah ya baka lafiya to ake tuna godiyar Allah wani ya rasa abin da zai sa baki kai Allah ya baka a tuna ni'imomi da Allah yake yi ayi abin nan to akwai kuma kurakurai ban sani ba mu ƙara suka minti 15 ku yi hakuri akwai kurakurai psycho abin nan na na na ɗabi'ar mu na ɗaya barna da almubazzaranci na abinci lokacin buɗe baki miskinai suna bukata ka samu mutum wani har nama yake zubarwa saboda an yi abincin ya yi yawa in za ka yi abinci ka yi ɗan dadai yadda ka san za ka ci makwabta za su ci wanda kake buɗe baki da su za su ci amma a yi abinci ya saura a zubar ko a kasa cinyewa ko ana kai shi fridge wannan ba karantarwar musulunci ba ne musulunci ya karantar da home economics home management economics in general musulunci ya nuna mana ga yadda ake shi yasa annabi cewa yi qur'ani yace mana wakulu washrabu sai yace wala tusrifu full economic kenan ku ci ku sha amma ya zamana akwai economizing na biyu kar a mai da buɗe baki gurin alfahari ni gidana wancan gidan ana yanka nama ana yin kaza ni ma gidana sai nayi kaza sai nayi kaza wane yana sayan kaza ni ma sai nayi kaza kai abin da Allah ya sari maka koya wa iyalanka haka sai kurakurai na lafiya mun faɗi wasu shine yawan cika ciki lokacin buɗe baki wallahi cututtuka yake haifarwa kar a mai da buɗe baki cika ciki buɗe baki a ci ɗan kaɗan a bar abin nan hanjin ya huta a samu digestion a ɗan ƙara wani abu kaɗan a ƙara wani abu kaɗan har zuwa kuma lokacin da za a zo lokacin suhur amma kai dam kaga in an zo buɗe baki ga wani in ya ɗauko plate ala ta malam suka ce mutum uku ne za su ci sai ka ga shi kadai ya koma gindin bishiya sai ka ce bina bishiya ba Allah ya shirye mutane to a bi a hankali a bi a hankali yawwa no na yi kuskure mai sunan ba mai sunan ba ba ba wannan abina bishiya ba wani ne can sannan cikin kurakurai na buɗe baki kurakurai shine buɗe baki da soyayyen abubuwa annan mun saba tsakani da Allah a babin lafiya dace mu gayyaci likita ya zo ya taba mana bangarorin lafiya na yanayin cin abinci wasu a lafiyan jikinsu kamar masu alsa kamar masu hawan jini kamar masu sugan da ta yi tsanani kamar da suke da ciwon koda kamar da suke da ciwon hanta kamar da suke da matsalan zuciya duka waɗannan fa completely inda hali ka nisanci soyayyen abubuwa completely to ina kuma ga baka san lafiyanka ba wanda bai san lafiyansa ba to kuma ina ga wanda zai ci abinci zai yi azumi cikinsa empty ka zo ka saka waɗannan soyoyin abubuwa din ai iya da gaske don Allah a nisanci soyoyin abubuwa inda hali gaba ɗaya in babu hali to ya zama su ne na ƙarshe sai bayan an saka wani abu da ba zai taɓa lafiyan hanji ba to daga baya soyayyun sai a saka kaɗan kamar irin ƙosanmu nan da kuke gani irin so nama soyayye kai mai olsa ma ka sani ka je ka ci mamana so akwai abubuwa sannan na ƙarshe kuskure na faɗe shi a can baya shine rashin shan ruwa mai yawa shan ruwa din nan waje annabi min ma'i kullu shay'in hayy duk wata rayuwa tana cikin ruwa ka yawaita ruwa ka yawaita shan ruwa musamman ruwan kuma da yake da dan dimi-dimi ma likitoci suka ce idan ruwan sanyi baya cutar da kai ka ci gaba da shan kayanka in yana cutar da kai ka samu tsaka tsakiya in yana cutar da kai kake neman mai dan dimi-dimi yanayin yadda ka gwada jikinka yake maka kake zaune lafiya shi za ka ɗauka na sha tambayar likitoci wani irin ruwa ake so suka ce ruwan da kai ya saba baya cutar da kai Allah ubangiji ya mana jagoranci wannan shine nanin shi zamu rufe wannan karatu din sai sauran lectures na mata kamar ran asabar insha Allah ta'ala da kuma lecture da aka ga an sanar ita ma ran asabar a Kumo free Ramadan lectures ne ni da professor Tahir insha Allah zamu gabatar karfe 2 zuwa 4 insha Allah su ne kuma lectures da za su biyo baya ma lectures na asuba kan mun rufe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh